jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau biyu ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 438 wanda ya daidai da 29 ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri in ba ku manta ba muna cikin kitabu dahara na littafin muna bayani ne dangane da kwadaitarwa ga yan arwalla da kuma cika arwalla ko karatunmu na ƙarshe mun tsaya dangane da hadisin abu huraira yau da yarda allah za mu tashi hadisin jabir ɗan abdullah ya ce wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yukaffiru wa yukaffiru bihi dhunuba qalu bala ya rasulullah qala isbagul wudu'i ala al-makruhat wa kasratul khut'a ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه ابن هبان في صحيحه عن شرحبيل بن سعد عنه ci gaba dai da bayani dangane da kwadaitarwa ga yan arwalla da cika arwalla ya ce an karɓi wannan hadisin na yau daga jabir ɗan abdullah yarda allah tabbata gare su jabir ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce Allah adullukum kuna son in daidaitar da ku alama ya muhullawa bihil khataya akan abin da Allah ke shafi zunubai ƙanana saboda shi alkhataya ƙananan zunubai kuna son in daidaitar da ku akan abin da Allah ke shafi zunubai ƙanana saboda shi wa yukaffiru bihil dhunuba kuma yake kankare manyan zunubai saboda shi kaga azzunuba zunubai wayanda sun wuce khataya amma ba su kai alkaba'ir ba khataya kuma kanana duka qalu sai sahabbai sun kace bala ya rasulullah eh ya manzo Allah muna so qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isbagul wudu'i alal makruhat cika alwalla akan lokutan kyama kaga al makruhat ga hadisin mu na shekaran jiya yace alal makarihi cika alwalla isbagul wudu'i alal makari kun fahimta cika alwalla akan lokutan kiyama da almakari da almakaruhat duk ma'anar su guda ma'ana waqatal waqatal makari ko ko waqatal karaha lokacin da ake kiyamar yan alwalla kaga kenan daga cikin abin da Allah ke ke yafe ƙananan zunubai kuma yake kankare manya amma waɗanda ba su kai kaba'irori ba akwai cika alwalla lokacin da ake kyamaryan alwalla yaushe ne ake kyamaryan alwalla lokacin sanyi wa kasaratul khut'a da yawan tafiya al khut'a zambiya mutun ya taka kafa ya dauka ya taka kafa ya dauka shine al khut'a yawan tafiya ilal masajid zuwa masallatai don kada ku gaji yanzu lokuta sun kusanci juna ko ana sallar azhar ba dade sai ku ji an kiran la'asar sai ni wanga yawo yayi min yawa kada ka gaji tafi da duk kaji an ce hayya alal salah hayya alal fala tafi rabo ne kaga ashe kenan yawan tafiya zuwa masallatai yana daga cikin abin da Allah ke kankar zunubai saboda shi sai na uku ya ce wance zarar salati ba da sala da kuma jiran sallah bayan an yi sallah menene ma'anar jiran sallah bayan an yi sallah bayan sallah ka ji kiran sallah bayan an gama kiran sallah ka yi alwallah ka zo masallaci ka zo masallaci ka yi tahiyatul masjid ka yi tahiyatul masjid ba ba ba sallah bace sai ka zauna me ya zaunar da kai kaga sallah abinda hake jira liman yazo ayi sallar farilla shine intizarus salati ba'da salati kun fahimta ga ra'ayinku menene matsayin tahiyatul masjid eh wajibi ma dalla yayi daidai kun yi daidai da mazhabata wasu an yi saɓani dangane da tahiyatul masjid annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ɗayan ku ya zo masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu to wannan umarni shin umarni ne na wajabci ko ko umarni ne na mustahabbanci umarni da yin raka'a biyu in mutum ya zo masallaci ina fatar kun fahimta ko kuma wannan hani da an kace kada ya zauna hani ne na karhanci ko hani ne na haramci wasu malamai sun ce hani ne na karhanci wasu sun ce na haramci kaga wanda na ɗauki hannun na karhanci su sun kace to kenan yin tahiyatul masjid sunna ce mustahabbiya wayanda sun kace a hani ne na haramci annabi ya haramta in mutum ya zo masallaci ya zauna sai ya sai yayi raka'a biyu sun kace umarni ne na hani ne na haramci to kaga sai su ce tahiyatul masjid kenan wajibi ce to kuma wannan shine ra'ayin mu game da wajibcin tahiyatul masjid menene hikimar sanin haka ko walwale wannan rikici domin in mun ka bata matsaya in mun ka yi matsaya in mun ɗauke ta sunna ce mustahabbiya to lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana nafila to ka ko in ka shigo masallaci wannan lokaci ba za ka yi ta ba kun ji wannan amma in mun ɗauke ta wajiba tahiyatul masjid wajibi ce to kaga ko in ka shigo masallaci ko da lokutan da an ka hana nafila ne wajibin ka ba za ka zauna ba sai ka yi wannan shine hikimar sanin haka don hakan ga ba muna da lokuta mun karanta lokutan da annabi ya hana sallar nafila ba da wani lokaci da wani lokaci da wani lokaci lokaci uku ne ko annabi ya hana sallar nafila yace lokuta uku hakika manzon Allah ya hana mana mu yi sallar nafila cikin su ko mu turbude matattun mu cikin su na farko lokacin da rana za ta ɓullowa bayan sallar asuba hasken gari ya bayyana to lokacin da za ta ɓullowa to wannan lokaci haramun ne yin nafila har lokacin ta ɓullo kun fahimta hakan ga lokacin da rana bayan an yi sallar la'asar bayan ta yi ja irin yanzu ba ta fara ja ba to lokacin da ta zo faɗuwa ba immediately bayan sallar la'asar ba lokacin da ta zo faɗuwa to shi ma nan an hana sallar nafila hakan ga lokacin da rana ta kai tsakiya tana saman kawo nan mu tsakiyar sama rana tsaka tsakiyar rana to shi ma wannan lokaci an hana sallar nafila su ne lokuta uku da an ka hana sallar nafila in dai rana ta zo fitowa to ku dakantar da nafila sai ta fito ta ɗauka ko gwargwadon tsawon mashi wannan lokacin nan sai a ta yi haka in ta zo faɗuwa an hana yin nafila nan har sai ta faɗi ku bari sai ta faɗi in ta faɗi an yi kyau sallan mangariba sannan a yi nafila ta ƙablal magaribi ba ta halatta ba sunna ce mustahabbiya hakan ga in rana ta kai tsakiya to shi kenan a dakantar da nafila sai rana ta yi zawali in ta yi zawali lokacin sai a yi nafila sannan a yi sallar azhar to kaga waɗannan lokuta guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sallar nafila idan ka shigo masallaci tahiyatul masjid in ka ɗauki tahiyatul masjid matsayin wajibi to wannan hanin bai shafe ta ba sai kai abinka amma in ka ɗauki tahiyatul masjid matsayin sunna sunna mustahabbiya to wannan hanin ya shafe ka ba za ka yi ba don haka mu a wurin mu tahiyatul masjid wajibi ce don ko lokutan da an ka hana nafila mun ka shigo masallaci za mu yi ina fatar kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to shine abu na uku yace wanta darus salati ba'da salat da kuma jiran sallah bayan an yi sallah ka zo da wuri-wuri ka yi sallah tahiyatul masjid ka tsaya kana jiran liman sai annabi ya ce fa zalikumur ribadu wancanan ku shine ribadi menene ribadi zaman dako a fake wata kafa ta musulmi inda kafirai ke iya ke iya kawo mu musulmi farmaki a samu wasu su faki wannan kafa kun fahimta to shine ribadi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta ladar wanda ya zo masallaci ya tahiyatul masjid ya zauna ba abinda ya zauna sai illa jiran liman ya zo a yi sallar farilla to ladar da yake samu sai annabi ya kwatanta ta da ladar wanda a can yana yana zaman ribadi zaman ribaɗi yana da yana da falala mai yawa ko baya da kun gani don haka daidai yake da zaman ribaɗi amma yanzu ina shedan ka bari shedan ba zai bakku ku samu wannan lada ba yara suna can suna wasa da waya wasu suna can suna firar siyasa ana firar shiririta an yi kiran sallah bisa ka jama'a me hikimar kiran sallah sanarwa game da shigowar lokacin sallah kaji kiran sallah kenan ana kiran ka cewa hayya alal sala hayya alal fala ku yi sauri zuwa ga sallah ku yi sauri zuwa ga babban rabo wannan bai sa ka aji waya ba kana kana laci lacin waya kana ganin rabon da zaka samu ga latsan wayan nan chatting din nan da kake yi ko browsing ɗin nan da hake yi ko shigantakan nan da hake yi facebook labarurrukan nan na shirme na 'yan iskan yara mafi yawa a facebook yanzu mafi yawa ba 'yan iskan yara sun kama mai facebook ba ai kun ga malamai iyakarsu su shigo su karanta labari su fita daidai da nasihohin da malamai ke da yawa sun daina saboda saboda 'yan iskan yara da sun kama mai facebook babban malami ke zuwa ya bincike wata matsala mai amfani sai ya rubuta ya tura ga facebook sai a samu wani shaidanin yaro kila ba mazhabar su guda ba ko ba kungiyar su guda ba ko ba dariƙar su guda ba sai ya mai mugun zagi ina fatar kun fahimta yau duk shirme mafi yawa su wane ne yau ke amfani da facebook yara matasa masu ƙananan shekaru masu ƙarancin ilimi masu ƙaramin hankali shi yasa kaga duk sun rikita duniya sun rikita duniya ko ba su rikita ta ba sun rikita ta yau samu cikin ku duk mai son ya gano duniya ta rikice ko ba ta rikice ba ta facebook gudan ku ya shirya labari wanda bai taba jin sabon ga kowa ka killo wata ƙarya wadda kai ka san ƙarya ce ka tura ga facebook ka ga comment ɗin da za a yi no za su ce haka ne tabbas haka ne kuma a kama zagin wanda abin ya shafa wa wani ƙarya ka tura ga facebook ka gani kaga abu ya rikice ko bai rikice ba duk ayoyi da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama da kwadaitar da mu in ja aku ya ayyuha alladhina amanu in ja akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yanzu an sa kafa an take su yanzu hawa ina in kaga an ce ai bincike to naka ne wanda yake da alaka da shi amma in baka da alaka da shi ya ba sai an yi bincike ba ai an faɗi na karanta ga facebook annabi ya rubuta ga facebook ko wani mala'ika wai rubutun ga facebook wani ɗan iskan yaro ya rubutu ga amma ya zan hujja ba sai kayi bincike ba don ka yadda sai ga mutane suna ta shirme kuma bakin ciki waɗannan 'yan iskan yara har yaran ahalin sunna ga shashancin facebook ba bambanci tsakanin 'yan ahalin sunna da 'yan bida'a duk shawara kayye ne mafi yawansu na fatar kun fahimta ba masu kula da adalci ba masu kula da haƙƙin wani ba duk wanda ya ga dama sai ya rubuta sai a ɗauko hoton wani babban malami wanda ba ɗan ƙungiyar ku ba ko ba ɗan ɗariƙa ku ba ko ba ɗan mazaba ku ba sai a samu wata kafira in yamura sai a haɗa su a ce ya gashi nan kuma shi kenan wai shi kenan da ran ya zan fasiki jama'a ba ya lalace ko bai lalace ba yau in kawwa malamin wata ƙungiya haka nan kai kuma ƙungiyar ku tana da malamai ko babu kai kuma dan wata kungiya sai ya dauko naka malami kai sai ya sai ya mai haka nan don haka wa ya jawo mai kaya kuma malamai na duk bangarorin sun yi fada har sun gaji yan iskan yaran nan sun kibari shi yasa nake kiransu yan iskan yara yan iska ne ko ba yan iska bane yan iskan yara ne to Allah ya shirye da mu Aji. to kun ji wannan ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuna son in daidaitar da ku akan abin da Allah ke shafe kananan kurakurai da shi kuma yake gafarta zunubai da shi yake kankare zunubai da shi sun ka ce eh muna so sai yace to na farko cika alwala lokutan kyama lokutan da ake kyamar yin alwala to cika alwala yana cikin abin da Allah ke yana cikin abin da Allah ke gafarta zunubai saboda shi sannan na biyu yawan tafiya zuwa masallatai da kaji an yi kiran sallah ka ta sama masallaci yana cikin abin da Allah ke gafarta zunubai saboda shi sannan na uku jiran sallah bayan an yi sallah ma'ana bayan ka ji kiran sallah ka zo ka yi tahiyatul masjid ka zauna ka jire liman ya zo a tada sallar farilla yana daga cikin abin da Allah ke kankar zunubai da shi don haka cikin mu na akwai wanda baya da zunubai muna son a kankare mana ko mun yi Allah ya kama mu da su to don mai son a kankare mai zunubai ne ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar wayanda ake kankara zunubai da su yace rawahu ibn hibbana imam ibn hibbana ya rawaito wannan hadisin fi sahih cikin littafinsa sahih ibn hibbana an sharhabil ibn sa'ad ya karbo shi daga sharhabil dan sa'ad anhu ay an jabir daga jabir wannan hadisi hadisi ne hasanun Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka jama'a in dai muna son mu yi karatu mu samu ladar karatu kuma karatu ya mana amfani duniya da lahira dole sai mun ɗabbaka abin da muke karanta a aikace in ya zan karantawa kawai ake yi a saurara a rufe littafai shikenan na an kabata to ba mai karatu ba fa kun fahimta don haka mu tashi tsaye mu ji tsoron Allah abubuwan da muke karantawa da gaskiya mu yi kokari mu sa su aikace kan mu bari su tafi ga banza Allah ya taimake mu sai hadisi na gaba ya ce wa ruwaya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qal man asbaga alwudu'a fil bard ash-shadid kana lahu kiflan min al-ajr rawahu dabrani fil awsat yace wa ruwaya an ali ibn abi talib an ruwaito kuma daga sayyidina ali dan abi talib kaga sai ya zo da shi da ruwaya don ya yi ma ishara game da cewa wannan hadisin da ifi ne an ruwaito daga ali dan abi talib da Allah tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kal shi kuma ali ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi ya ce man asbagal wudu'a duk wanda ya cika alwalla fil bardi shadid cikin lokacin sanyi mai tsanani to kun ga nan an fassara mana almakarihi ko almakaruhatu isbagul wudu'i alal makarihi menene makarihi fil bardi shadidi kaga dama hadisi wasu na fassara wasu kamar yadda qur'ani wani na yana fassara juna ko yace man azbagal wudu'a duk wanda ya cika alwalla yayi alwalla cikakkiya fil bardi shadidi cikin sanyi mai tsanani kaga lokacin nan ake kyamaryan alwalla ba mai sai ya taba ruwa in ba dole ba kana lahu kiflan min al ajr yace yana da yanki biyu na lada za a bashi lada ninki biyu yanki biyu me ma'ana kiflani za a bashi lada double irin ladar da ake baka in kai arwalla lokacin da ba na sanyi ba to in kai ta lokacin tsannin sanyi za a baka double na irin wannan ladar shine ma'ana kana lahu kiflani min al-ajri kun fahimci wannan rawahu dabrani fil awsat imam dabrani ya rawaito cikin mu'jam al-awsat sai sai da cikin isnadin wannan hadisin akwai rajulun matarukun sabili da haka wannan hadisin da ifin jiddan ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi amma dai ko da bai inganta ba mun samu fa'ida gare shi ko ba mu samu ba menene fa'idar da mun ka samu fassara muna kalmomin da nazo cikin wasu hadisi sai da sun ka inganta kun fahimta isbagul wudu'i alal makarihi isbagul wudu'i fil makaruhati menene makare da makaruhati shine filbar da shadidi don haka ya yi ta rashin inganci ne kada ma ya inganta amma dai mun samu fa'ida gare shi ya fassara mana wasu kalmomi da cikin wasu hadisai da na inganta kun fahimci wannan to kuwa annabi salati Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba cewa nimna abbasan radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam atanil lailata rabbi babbar magana a tanin lailatar rabbi fi a hasani suratin masu bugu irin nawa fi sai ya samu kulle a hasani kuskure ne lamun ɗin nan babu ta fi a hasani suratin maimakon lam alif ka goge lam alif kamar sai alif kawai alhamzan nan lam alif kamar shi ta alif kawai fi a hasani suratin ba fi li a hasani suratin ba kun fahimta hadisin mu na gaba an karko shi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su dan Abbas ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce atanin lailata rabbi daren jiya ubangiji na ya zo mini fi a hasani suratin cikin mafi kyawun sura ne ma'anar wannan magana kun san mu ga abin da ya shafi sifatul lahi ayatu sifat ko ahadithu sifat ga abin da dole ya shafi asma'ullah wa sifat ko zan mu yan zahiriya ne nan zahiriya muke yi ba mu yan tawili ba mu korewa ba mu tashbihi ba mu ta'dili ba mu duk abin da ake yi ba mu yi yadda an ka faɗi haka muka faɗi mu fassara haka nan kuma mu ƙudurta haka nan sai dai sauran bayani mu bashi ga wanda ya faɗi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace atanil lailata rabbi ubangiji na ya zo mini daren jiya fi ahsani suratin cikin mafi kyawun sura ya eh eh a akwai alama a canin lailatar rabbi fi a hasani suratin ba acin min rabbi ba ne dalgi ne mai muni don in ka ce wani mai zakuwa da wurin ubangiji na ya canza yana da bambanci da ubangiji na shi ya zo min in ka koma ga masadar ya ce rawahu turmidi in ka ɗauku turmidi haka za ka gani a canin lailatar rabbi fi a hasani suratin kun fahimta Ubangiji daren jiya Ubangiji na ya zo min cikin mafi kyawun sura tun da ya ce daren jiya ashe cikin menene Ubangiji na ya zo mai cikin bacci mafarki ne manzon Allah ya yi in mutum ya yi mafarki ko ba manzon Allah ba akwai ban mamaki yanzu ina iya tashi da kafa in taimaka amma gobe da safe ana gama sallar asuba ne ce na yi muhalkin jiya na taimaka akwai mai cewa kayan ƙarya haka kayan ƙarya akwai mai ƙaryata ni don haka cikin mafarki kamar yadda hadisin mu'azum na jabalin ya tabbatar akwai hadisin mu'az shi ma irin wannan ne cikin mafarki manzon Allah ya mafarki cewa ubangiji ne ya zo mai cikin mafi kyawun sura kuma mun san mafarkin annabawa wahayi ne domin shaidan baya baya baya zo musu musu faqala sai ubangiji ya ce ya muhammad ya muhammad atadari fi ma yaktasimul mala'ul a'la e kana da masaniya ka san a ta dari ai a ta'arifu a ta'alamu a tashuru ka san fi ma yaktasimul mala'ul a'la game da menene al mala'ul a'la suke husuma mun yi bayanin husuma ko me husuma jayayya ka san ko game da menene mala'ul a'la suke jayayya da juna so ne al mala'ul a'la al mala'ikatul muqarrabuna su ne almala'ul a'ala kamar yadda Allah yake cewa cikin suratu sa'ad yace suratu sa'ad yake cewa ma kana li min ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimuna ni ba da masaniya game da mala'ul a'la su wane ne mala'ul a'la cikin wannan aya ta suratu sa'ad mala'iku ba da masaniya game da mala'iku madaukaka wurin Allah idh yahtimu lokacin da suke husuma da juna ashe kenan mala'iku suna husuma da juna wace irin husuma suke yi suna husuma ne dangane da wasu ayyuka da bayan Allah ke aikatawa misali wasu ayyuka na alkhairi da bayan Allah ke aikatawa sai mala'iku su yi gogoriyo kowa sun ya kai a ce shi ya rubuta ladan wannan aiki da farko ita ce husumar tasu man ya kutubu hal'awwala wane ne zai rubuta ladar wannan aiki da farko wannan mala'iki ya ce ni zan rubuta wanga ce ni zan rubuta wanda ya ce shi zai rubutawa gogoriyo shi ne jayayyat kun fahimta hakan ga akwai wasu ayyuka waɗanda Allah ya yi alkawarin duk musulmin da ya aikata su Allah zai ɗaga darajojinsa bayan ya ba shi lada ya ɗaga darajojinsa to in bawan Allah ya aikata mala'ikun Allah makusanta suna husuma da juna kowa sun ya kai shi zai rubuta shi zai ɗaga darajar wannan bawan Allah wanga ce ni zan ɗaga wanga ce ni zan ɗagawa ita ce husuma ba husuma irin tako ba husuma ta siyasa tsakanin ɗan PDP da ɗan APC kun fahimta ba irin ta bace ku taku ta ta tambada ce su ko tasu ta ibada ce da Allah ya sa su to sai da ubangiji na ya zo mini cikin bacci sai ya ce mini ya Muhammad a ta dari fi mai yaktasimul mala'ul a'la kana da masaniya game da menene almala'ul a'la mala'iku kenan suke husuma da juna qultu to nan ya gunci hadisin amma in kun hakoma ma imamu tirmizi sai manzon Allah ya ce a'a ban sani ba sai Allah tabaraka wata Allah yadda fi kirjin manzon Allah yace sai da naji sanyi na hannun Allah tabaraka wata Allah ga kirjina kai wanga hadisi sai mu kuma hadisi ne hadisi ne hadisi ne sahihi yace sai da naji sanyin duk mai so ya dauko tirmizi in ka ce wahabiya cike nan tirmizi dan wahabiya ne kaga namu ne in ka ce izala ce kenan kasa tirmizi izala tirmizi ya fitar da hadisin in kuna so in baku lamba hadisi 3233 cikin tirmizi za ku ganai in kuna son cikakken bayani ku samu tuhufatul ahwazi sharhin sunan tirmizi ya yi sharhin wannan hadisin kun fahimta to shi ne can cikin turmizi da Allah ya tambaye shi ya ce ya Muhammad ka san game da menene mala'iku almala'ul a'la suke husuma da juna nace ban sani ba ya ubangiji sai Allah ya sa hannunsa ya dafa kirjina sai da naji sanyan hannun kirjin hannun sai da naji sanyan hannun Allah ga kirjina shikenan sai an ka sa min sani abinda ban sani ba an ka sa min sani ne sai nace na sani ya ubangiji shine ne qultu na'am nace eh na sani ya ubangiji to game da menene almala'ul a'la suke husuma da juna suke jayayya da juna sai nace fi darajati wal kaffarati mala'ul a'la suna jayayya da juna ne fi darajar ga darajoji akwai wasu ayyuka na ibada na da'a waɗanda Allah ya alƙawarin duk bawan musulmin da ya aikata su Allah zai daga darajojinsa to inda duk wani bawa mai da'a ya aikata waɗannan ayyuka na da'a to mala'iku suna goggoriyo kowa sun ya kai shi zai zai rubuta wannan daraja kun ji jayayyat wal kafara ce da abubuwan da ke kankare zunubban bayi akwai wasu ayyuka na da'a waɗanda Allah ya alƙawarin duk wanda ya aikata su zan kankare mai zunubbai ne kamar alwala misali duk kwanukan nan hadisan me muke yi cewa wanda ya alwala cikakkiya irin alwala manzo Allah za a kankare mai zunubbai ne kamar khamsu salawatu mukaffarat mukaffaratun fi ma bainahunna ko khamsu salawat suna kankare zunubai ga abin da a tsakaninsu ramadan ila ramadan shi ma yana kankar abin da a tsakani ne umratun ila umra ga sunan dai ayyuka zayyawa dai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawarin kankar zunubai saboda su yanka aikata su to game da waɗannan ne almala'ul a'la ke husuma da juna yanzu kun fahimci husuma ko ba irin husuma ce ta bacin rai ba jayayya ce ta ni zan rubuta mai lada wanga ta ni zan rubuta kowa sun yake yanzu shi zai rubuta mabawan Allah nan lada kun fahimta sai ya ce wa naƙalil aƙadami da kuma ɗaukar ƙafafu lil jama'ati domin halartar sallar jami'i yana daga cikin abin da mala'iku ke jayayya da juna ga rubuta ladarsa kenan menene naƙalul aƙadami ciranta ƙafafu zambiyar da kake yi da gidanka zuwa masallaci da kuma komawa gida ba ayyukan lada ba ne in ka ɗauki ƙafar dama da ka fito da gida in ka ɗauki ƙafar dama a rubuta ma lada in ka ɗauki ƙafa hagu a yafe ma zunubi har ka zo masallaci ka yi sallah ka koma to wannan tafiyar da kuke yi zuwa halartar sallar jami'i to ladan nan mala'iku na goggoriyo da juna game da rubuta muku lada wa isbagil wudu'i da kuma cika alwalla fi sabara cikin tsananin sanyi shine asabara zai fassara shi can da ƙarshe hakan ga lokacin da mutum bai sun ya taɓa ruwa in dai ba dole ba to duk waɗanda na daure sun suna alwala to akwai babban lada to mala'iku na goggoriyo da juna wa zai rubuta lada waɗannan masu alwala cikin sanyi wanta da salati da kuma jiran sallar da kuke ba da salati bayan sallah ka ji an yi kiran sallah ka yo alwala da gida ka zo nan ka ce hitul masjid ka zauna kana nan kana lazimi har liman ya zo to wannan zama da kake yi ladan nan mala'iku goggoriyo suke yi wa zai rubuta ma ladan nan da farko kun fahimta sai annabi ya ce wa man hafaza alaihin da duk wanda ya tsare akan waɗannan ayyuka ayyuka nawa ne yace ad-darajatu wal kaffaratu naqalul aqada naqalul aqdami lil jama'ati wa izbagil wudu'i fi sabarati wanta zarus salati ba'da salati kaga aiki uku kenan ko yace wa man hafaza alaihin duk wanda ya kiyaye akan waɗannan ayyukan asha bi khairin zai rayu cikin alkhairi zai rayu da alkhairi rayuwa ta kwarai ko hayatan tayyibatan kenan wa mata bi khairin kuma in mutuwa ta yi tazo zai mutu da alkhairi Allahu akbar wa man wa kana min dhunubihi kuma zai kasance daga zunubansa ka yaumi ka yaumi waladathu akwai hu ba waladat ɗaya ba ka yaume ba ka yauma ba wa kana min zunubi kuma zai kasance daga zunubansa ka yaumi waladathu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ranar da mahaifiyarsa ta haife jama'a arbiki ta ɗauka ya zo da sofanin zunubi to Allah zai yafe mai zunubai ne duka wanda ya tsare waɗannan ayyukan guda uku rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito shi fi hadisin cikin wani hadisi ya ci bi tamami wanda zai zo in full dina insha Allah ta'ala fi salatil jama'a game da kwadaitarwa ga halartar sallar jami'i zai kawo shi in full nan ya gunci hadisin wa qala tirmidhi da ya kawo sai ya ce hadisin hasanun wannan hadisi hadisi ne mai kyau kun ji wannan sai ya ce as-sabratu jam'u sabra wa hiya shiddatul bardi shine tsananin sanyi can da ya ce wa isbagil wudu'i fi sabarati cika alwalla fi sabarati cikin tsananin sanyi lokacin sanyi lokacin da ba a son a taba ruwa in ba dole ba lokacin da ake kyamar yan alwalla to cika alwalla wannan lokaci yana daga cikin abin da ake ɗaukaka darajar mutum ake kankare mai zunubai ne ina fatar kun fahimta to imamu tirmizi ya ce wannan hadisi hadisi ne hasanun Allah ya gafarta mishi wannan hadisin sahihun ne da gairihi kaga ya wuce hasanin kenan ko to sai hadisi na gaba yace wa an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala an karbo wannan hadisin daga ubay dan ka'ab yarda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karbo daga annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace man tawadda wahidatan duk wanda yayi alwala shudi guda guda shi ne ma'anar man tawadda a wahidatan ba ya halatta ya alwala shuɗi guda guda ba me ma'anar alwala shuɗi guda guda duk gabar da ka zo wankewa ba kana iya wanke ta sau biyu ko sau uku ba to duk gabar da ka zo wankewa cikin alwala kai mata wanki guda shi ne annabi ya ce duk wanda ya yi alwala shuɗi guda guda fatilka wannan alwala mai shuɗi guda guda wazifatul wudu illati la budda minha shine aikin alwalla wanda babu makawa da gare ta akwai gabar da anka ce awa rabin wanki a dole akalla akalla in ka zo alwalla ko wace gaba kai mata wanki sau guda kun fahimta wa man tawadda asnain wanda ya alwalla shudi bibi kuma falahu kiblan min al shi ko yana da yanki biyu na lada zai samu lada double kun fahimci wannan wa man tawadda salasan wanda yayi alwala shudi uku uku fa zalika wudu'i wannan ita ce irin alwallata wa wudu'ul anbiya qabli kuma ita ce alwala annabawa na gabani na kaga wannan hadisin ya nuna annabawa na gabanin manzo Allah suna alwala da ya inganta da mun samu hujja amma bai inganta ba abin da yafi inganci al'ummar da Allah ya fara shar'anta ma alwala ita ce al'ummar manzon Allah ina fatar kun fahimta to yace rawahu ahmad ibn maja imamu ahmad da imamu ibn maja sun karoyato shi wa fi isnadihima sai dai wa fi isnadihima ko wa fi isnadihi tunda hadisi guda ne ko hadisi biyu ne eh ah okay rawahu ahmad ibn maja malamai biyu ne ruwaito ko da ahmad da ibn maja wa fi isnadihima zaidul ami cikin isnadinsu da isnadin ruwaya Imam Ahmad da isnadin ruwaya Imam Ibn Maja akwai wani dattijo nan da ake kira Zaidul Ami an yi maganganu game da shi sai Hafizul Munzir ya ce wa kado fiqa amma dai an amintar da shi an ce fiqa ne wa baqiyatu ruwati Ahmad sauran marwayata Ahmad ruwatu sahih duk marwayata ne na Bukhari warawa ibn majah ibn majah ya rawaito wannan hadisin atwala minhu mafi tsawo daga wannan min hadisin ibn umar daga hadisin dan umar bi isnadin da ifin da isnadi mai rauni haka yake tsakani da Allah wannan hadisi cikin isnadin sa akwai da ifi don haka wannan hadisi hadisi ne da ifi kun fahimta amma da ya inganta me yake karantar da mu kun ji dai bai inganta ba ko da ya inganta me yake karantar da mu abu na farko shine ashe arwalla ta halatta shudi guda guda hakan ga ta halatta shudi biyu haka ta halatta shudi uku uku shudi uku uku shi ya fi cika don ya ce ita arwalla ta da alwallan annabawa na gabani na kun fahimta ya halatta ai arwalla shudi guda guda ya halatta ai shudi biyu ya halatta ai shudi uku uku yana cikin abin da hadisin ke fa'idantarwa sannan hadisin da ya inganta yana fa'idantar da ashe ba mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai an ka farlanta mu arwalla ba har al'ummomin da na gabace mu an farlanta musu alwalla amma bai inganta ba kun fahimta amma ita iya halaccin alwalla shudi guda guda da biyu da uku uku ko macen cikin sahih bukhari imam al-bukhari ya kawo shi shi tabbas ya inganta ba cikin wannan hadisi mun samu inganci ne ba cikin wannan hadisin ba annabi ya yi alwallah shuɗi guda-guda annabi ya taɓa alwallah shuɗi biyu amma mafi yawan alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shuɗi uku uku don haka shine shine mafi cika alwallah shuɗi uku uku kun fahimta to sai hadisi na gaba yace wa an Usman ibn Affan radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala man atamma alwudu'a kama amarahu Allahu فالصلوات المكتوبة كفارات لما بينهن رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح حديث من غبا an karbo shi daga sayyidina Uthman dan Affan yarda Allah tabbata gare shi annin nabi sallallahu alaihi wasallama kal shi kuma ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce man atammal wudu'a to kaga yanzu ya fassara mana wasu wasu kalmomi da nazo cikin hadisan da na gabata isbagul wudu'i me ma'ana isbagul wudu'i ai itmamul wudu'i cika alwala yace man atammal wudu'a duk wanda ya cika alwala kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umartai mecece arwalla cikakka kamar yadda Allah ya umarni arwalla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai wadda ta hita manzo Allah cika don haka an ka ce aralla cikakka ko sallah cikakka ko azumi cika ko wanda irin ibada to wanda an mafi cika shine wanda manzo Allah yi in annabi ya yi raka'a biyu ga wani mahalli wani ya zo ya yi goma an ka tambaye ka wacce ce mafi cika raka'an nan biyu da manzo Allah ya zan darasi abinda ya inganta ga ruwayoyin da na tabbata in dai ba tawilin mallamai ba banda ruwayoyin da malamai sun kawa tawili shine ga sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raka'a goma ya yi wuciri raka'a guda sha ɗaya kenan wasu lokuta yana raka'a goma ya yi wuciri raka'a uku sha uku kenan shine tsololuwar abin da an karuwaito da ta hanya ingantacciya game da sallar daren annabi sai wani ce to ragu haki shi yasa hake cewa a yi raka'a goma sha uku ga masu raka'a ɗari uku sai mu ce wallahi ba su yi ƙoƙari ba da raka'a ɗari uku masu ɗari uku da raka'a sha uku manzon Allah wacce ce ta fi cika ta manzon Allah ta fi cika inda kuka sani ko kalli masu raka'a ɗari uku nan ko masu raka'a ishirin ko masu raka'a ɗari masu raka'o'in nan zai yawa ku diba ku gani ba su yi irin wada manzon Allah yi ƙoƙari ka yi wada manzon Allah ka gani in ko goma kana iya yi ba mun karanta yadda manzon Allah ka sallar dare ba wane ne dan mas'udi ne ke bamu labari yace wata rana manzo Allah ya tashi yana sallar dare sai na tafi na bi shi yace da manzo Allah ya ci gaba da karatu manzo Allah ya ci gaba da karatu da ya tsawaita karatu hatta hamamtu bi amri su'in sai da ne ya nufin wani mugun al'amari an ka ce me kai nufi yace na yi nufin in zama na in bashi ka kodi ba dan mas'udi yaro ne matashi amma manzo Allah da tijo ne amma an kai sallar da taggagare matashi yaro mai jini a jika taggagare ce wallahi sai ni ne in zanna sai manzo Allah ya ruku'i ya an kai sallar yace yana gama karatun Fatiha sai ya dauki suratul baqara ya kwashi baqara gaba dai to da ana na ana yi nice da naga karatun ya tsauni ce kilar aya 100 zai an kai aya 100 sai ya wuce nice kila biyu zai raba ta ya kai tsakiyar baqara ya wuce to nan gaba ne ya fara faduwa ya ce to kila in ya kila kwashe ta zai sannan ya ruku'i an kwashe bakara maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku'i sai dai dauki suratul nisa'i ya kwashe suratul nisa'i gaba dayanta maimakon ya ruku'i sai dauko ali imrana waɗannan ayoyi uku mafi tsawo sai da an kai su ga raka'a guda don Allah mai raka'a ɗari uku ya irin karatun ga ya gani in ko raka'a goma yana iya yi to ba shi addaban mamaki ba kun san abin da addaban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallama ga raka'a guda ya karanta suratul baqara da nisa'i da ali imrana to ba shi adda yaban mamaki ba yace sannan yayi ruku'i da ya yi ruku'i daɗewar da ya yi tsaye wurin karatun can daɗewar da ya yi ruku an ce yana tasbihi in kai da kwana bai ɗauke ka ba daɗewar da ya yi yana subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim gwargwadon daɗewar da ya ga karatu an bakara da ali imran da nasa'i tasbihi nawa kenan yayi cikin ruku'in nan amma kai ka kama tasbihu uku uku ka ce ka raka ɗari uku raka ɗari uku an wasa ka zau banza ka saba mu sunnar manzon Allah kana ga kai abin kwarai ya kai goma wanda manzon Allah kai gani in ko goma kana iya yi to to alam tara kai zuwa zuwa ula uzbi rabbin nas raka da abba yi da su ko ba da su ha kiyamul layli ba alam tara kaifa zuwa ƙasa raka'a farko alam tara kaifa raka'a ta biyu li ilahi quraish raka'a ta uku araitan lazi raka'a ta hudu inna adaina raka'a ta biya qul ya ayyuhal kafiruna ta shidda idza jaa ta bakwai tabbat yada ta takwas qul huwallahu ta tara qul a'udhu birabbil falaqi ta goma birabbin nasi eh an ka koma kuma kuma a koma daukowa to raka'a ko raka'a dubu ba yayi amma mai kiyamun lail da waɗannan surori ya yi ƙoƙari tsaya ko da aya ɗari ɗari karen karanta ko wace raka aka gani to Allah ya shirya da mu don haka mafi cikar aiki ya ku bayan Allah aikin manzon Allah Shehu Usman ya mana ishara game da haka nan cikin Ihya Sunna da wasiqatul ikhwan da wasu littafai na shi Shehu Usman ya ce wani bawan Allah sai ya ji hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallar farilla bayan ya kammala sallar farilla ya tasbihi 33 yayi tahmidi 33 yayi takbiri 33 ba 99 ba kenan sai ya cika 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadirun bayan sallar farilla annabi ya ce duk wanda yayi haka nan an gafarta mai kananan zunubai ne in sun yawan kumfan gulbi wani bawan Allah ya ji ya ce ni wallahi ina iya hidda talatin da uku don haka inda duk yanzu sai ya tasbihi ɗari ya yi ƙoƙari ko bai ba ya yi ƙoƙari ga zahiri sai ya yi tasbihi ɗari ya yi tahmidi ɗari ta kabiri ɗari maimakon talatin da uku uku kaga kowanne ya ninka shi sau uku ko ya yi ƙoƙari tun tasbihi na yawa Allah da tahmidi ta kabiri to da Allah ya tashi shirya sai sai ran ya kwanta ya mafalki cikin mafarki sai ya ga alkiyama ta tsayu to ina mai musu ɗaya an ce manzo Allah ya ga Allah cikin mafarki kai musu yanzu akwai mai iya ganin alkiyama amma bawan Allah nan yayi mafarki cikin mafarki Allah ya sami alkiyama ta tsayu ga alkiyama an kira mutane jama'a ina masu tasbihi bayan sallah sai sun ka taso har da shi sai yadda ana ɗauko lada ana ba su ana ɗauko lada ana ba sai da an ka ba kowa shi ɗaya rage yace gani an ka ce lafiya yace ni ma ina tasbihin bayan sallah nawa nawa kake yace ɗari ɗari an kace asha ma haka za a mara sahibu shari'a ba haka mai shari'a ya umarni ba wane ne mai shari'a annabi sallallahu alaihi ba haka ya umarni annabi 33 yace don haka mu baka da komai gomu yana yin haka sai ya falka sai ya gano to ashe ƙari daga wanda manzo Allah ce ba kokari bane ya tuba ma Allah da bakin sa ne ya komo 33 kuɗi ne don haka an ce manzo Allah yana raka'a goma ya rufe da witiri guda wata rana ya sha biyu ya rufe da witiri guda yana sha ɗaya ko sha uku kace kai ɗari uku in an ka zo gobe kiyama da kai koyi sai ka samu annabin da ya ce ai ɗari uku sannan aka baka lada sai ko in kari yana daga aikin manzon Allah ne kana ganin manzon Allah bai kai ba kai ka shi kwazo to Allah ya shirya da mu don haka yi tsayin ku inda annabi ya tsaya kawai wanda ya wuce manzon Allah Allah ka shirya da mu to ina yake shine Usman dan Affan yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man atammal wudu'a duk wanda ya cika alwala kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umurce shi ma'ana yayi alwala yadda manzon Allah yayi fa salawatul maktubatu to salloli na farilla kaffaratun masu kankari laifuffuka ne lima bayyana wannan ga abin da a tsakaninsu yanzu ba mun ji arwalla ita kanta ana kankare zunubi ba to haka sallolin farilla su ma ana kankare zunubi ga wanda ya su ma'ana yanzu ɗazu ba mun yi sallar la'asar ba to yan Allah ya raya mu da nan zuwa awa guda mun kai sallar mangariba to duk zunubin da an kai ƙanana banda manya banda kaba'irori da bakin la'asar ɗin ɗazu zuwa mangariba da zamu yi duk an yashi muna in an ka ƙara jimawa mun kai isha'i duk laifuka ƙananan da mun kai bakin mangariba zuwa isha an yafi in mun ka kwana Allah ya kai mu safe lafiya mun kai sallar asuba duk zunuban da an kai cikin dare da bakin isha zuwa asuba an yi haka dai kaga ashe kenan jama'a ba wanda an ka kwara duniya ko ya kware kai ne kan wanda yake sallah dan musulmi baya sallah jama'a ana na ana ta tara mai zunuban sa bai da abin da hakan kare mai zunubi akwai hasarar da ta wuce wannan don haka in kun san wasu 'ya'yan musulmi da ba su sallah ku ku yi musu wa'azi ku nuna musu haɗarin abin da suke bisa gare shi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce tsakanin bawa da shirka da kafirci barin sallah as-salatu azamul ibadati sallah ita ce mafi girman ibadodi wanda ya tsayar da ita ya tsayar da addini wanda ya wulakanta ta ya fi wulakantawa ga abin da ba ita ba ma'ana duk wanda baya sallah kada ya dauka akwai wani aikin ibada da zai Allah ya karba mishi farko abin da za a fara wa mutum hisabi gobe kiyama shi cikin ayyukan ibada shine sallah in sallah ta yi kyau insha Allah ta'ala za a dunguza sauran ayyuka duk su wuce kun fahimta amma in an ka bincike sallah an ka iskan mata da murju babu to ba Allah ba zai bincike azumi ba ba zai bincike hajji ba ba zai binciki sauran ibadodi ba duka sanda duk sallah ta samu tangarda sauran abubuwa duk sun samu tangarda Allah ka shirya she mu da shiryarka sai ya ce rawahun nasa'i imamun nasa'i ya rawaito shi ibn majah da ibn majah bi isnadin sahih da isnadi ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi wa an abi ayyuba radiyallahu anhu qala daga abu ayyuba al-ansari yarda Allah tabbata gare shi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulle ce naji manzon Allah yana cewa man tawadda a duk wanda yayi alwalla kama umira kamar yadda anka umarce shi yaya anka umarci kowa yayi alwalla irin ta manzon Allah ba dalla sallallahu alaihi wasallama kamar umarnin da anka bai ga sallah annabi ya bada umarni yace sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ga ina sallah shi yasa malamai da na farko da na wannan zamani muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi ka gani maganar manzon Allah ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata haka suke kamar ruwan sama ruwan sama ba a sani ba wanne ne mafi alkhairi na farko na fi alkhairi ko na ƙarshe haka al'ummar manzon Allah yanzu kaga magabata sun tara mana hadisai suna rubuta mana wa'annan littafan ga munan muna subba ko su ko na baya sun ka zo cikin aikin magabata su ko kowane aiki sun ka taro mana irin yadda manzon Allah kai kaga yanzu zamanin ga an ka samu sifatu salatin nabi sifatu saumin nabi sifatu hajjatin nabi sallallahu alaihi wa sallama gashi nan dai kowane aiki na sifatu wudu'in nabi a kowane aiki na annabi sallallahu alaihi wasallama sun ka ɗauko littafin ga magabata sun ka yadda mana shi daban yanzu mu takwallai mu tsaya ɗaya mu karanta abu ya gagare mu kana nan kana arwalla irin arwallar da dan islam ya ce baba ne wallahi mallamin mu ya gane ka sai ya zane ka to Allah shiryar da mu yanzu ga imamul munziri wanda ya rubuta wannan littafin a targibu tare mutum ne ko ko mala'ika ya yi ilimi ya rubuta wannan yanzu don Allah ko haka mun ka tsaya yau muna hadisi na ɗari uku da goma don Allah mun samu fa'idoji ko ba mu samu ba balle wajen hadisi dubu bakwai da ƴan kai a gare shi cikin wannan littafi yanzu mun ci amfaninsa ko ba mu ci amfaninsa ba yanzu inda da gaske muka addini inda da gaske mun san ciwon kanmu wannan littafin ɗaya da annan muna karatu ya isa mu mu ji ciwo yanzu wani da cikin magabatan mai rubuta mana wannan littafi kaga Hafizul Munzari tun karni na nawa an kai shi tun karni na shidda cikin karni na shidda an kai Hafizul Munzari ko to yau ga mu cikin karni na goma sha hudu amma har yau muna nan muna cin alfani wannan littafi shin yanzu mu sai ka tambaye kanka shi yanzu mu yau in Allah ya kashe mu me mun ka ban mu na baya gare mu muku tunda magabatan mu sun ban mana wasu abubuwan da mun ka amfana da su mu amfana da magabatan mu mu ko mun wada bayan mu adalci in mun ka mutu haka mu yi zakuwa zo mu duniya ka zo da gudu hakoma da gudu ba wani abu ba wani hidima da kawwa addinin musulunci iyaka tambada kokarin ku yan siyasa ta kawo wallahi ni wannan goyon baya duk wanda bai so ne kafiri ne kai dan neman katon banzaga ta yarta mutum akan demokuraɗiyya yan ce ma an kai demokuraɗiyya musulunci ce balle wanda ya saba mata ya zan kafiri ka taɓa kai musulunci cikin demokuraɗiyya ka bi shi dama biya ta da kai da manufa in ya ce dan yan ma to me an da kafirci cikin kahirta bayan Allah Allah shiryar da mu don haka mu tahi tsaye mu yi karatu ya ku jama'a in mun kai karatu mu ma da fatar mu ban mu na baya gare mu wani abu wanda za a tuna da mu a ce Allah ya gafarta musu yanzu ga mu kullum mun kai karatu ko mu roƙan mai Allah ko kan mu roƙan mai sai Allah ya bashi lada kun san da haka nan duk abin da mun ka karanta ne irin ladar da an ka ba mu haka za a bashi ya kwashi lada ko ba kwashe ba yau duniya majalisi nawa ake karatu wannan littafi don haka ba ba sana'a mai riba jama'a kamar wasu ilimin addini amma kuma mendan kes iya kokarinka a ce kai a shugaban ward na fati na shiya kai a shugaban chairman na ward ward chairman Allah ya shirya da mu shi ne ya ce an karɓi wannan hadisin daga abu ayyuba yadda Allah tabbata gare shi abu ayyuba ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kula ce naji manzon Allah yana cewa man tawadda'a duk wanda yayi alwala kama umar kamar yadda anka umarce shi ma'ana kamar yadda manzon Allah yayi wa salla kuma yayi sallah kama umar kamar yadda anka umarce shi ya anka umarce mu yi sallah irin ta manzon Allah yace sallu kamar aytumuni usalli to gufir lahu ma taqaddama min amali an gafarta mai duk abin da ya gabata na aiki ma'ana duk aikin da ya aikata wanda ba na kwarai ba to duk an gafarta mai rawahun nasa'i imamun nasa'i ya ruwaito shi wa ibn maja da imamu ibn maja wa ibn hibban da ibn hibban fi sayi illa annahu qala sai dai shi ibn hibban ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to kaga wannan shi ya fassara min amalin wani irin aiki aikin alkhairi in an ka ce an gafarta mai aiki aikin alkhairi ake gafarta ko aikin zunubi zunubi shine yace gufar lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubinsa ma'ana duk wanda yayi alwala irin ta annabi yayi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubinsa lokaci bai iso amma zafi yayi min yawa ne eh yayi ma minti uku to ko dai bai cika ba ni kan zahin ga yayi min yawa Allah shi raba to jama'a ku diba ga tagogi ga fanka fa amma ku diba zahi nan na yi sharaf ina ga an saka cikin kabari kuma ka tai babu shiri ka tai matsayin dan PDP ko dan APC ita dai ka sani wallahi bon na cin ka don haka jama'a mu tashi tsaye ga istighfari sannan kun gani ga bala'o'i nan sun dabaibaye Najeriya in a so a faɗi in ka a so a faɗi yanzu kowa ya gani bala'o'i ne abin da ake ciki da in ka rika dubu goma sai ka sai abubuwa masu yawa yanzu in kai rika dubu ɗari sai ka kamar sata an kai ma haka ne ko ba haka ba ne kaga bala'i ne inda za ku ganewa shinkafar da ka saba sai can da wuri in toliya guda ta nema wata yanzu ba ta ma wata kun ba karuwa kun kai ba nan za ka Allah ya ɗebe makomi albarka sababiyan mi bari in maimaita abinda gwamnan zamfare wata maganar gwamnan za wani shaidani ya gitta mai ni in yana zuciya zo ya gitta mai lokacin da lokacin da sankarau na, na, na barke alloba ta sankarau ta barke zamfara gwamnan zamfara ya ce yana kira ga mutane waɗannan bala'o'i da ke cikawa da mu jama'a sababiyan miyagun ayyukan da muke aikatawa ne sai an samu shaida da ya ce kai ke zuwa sayin vaccination kaji in ba wani abu da sai ce kaji kafiri yanzu musulmi na musu ƴan an ka ce sababbiya sabon Allah da sabon Allah da mutane ke Allah ya kawo bala'i haka tsaya musu to a wannan ba maganar gwamnan zamfara ba ce maganar Allah ce Allah ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum zo ku tara me Allah ke da wannan aya duk abin da ya same ku na kowace irin musiba ya same ku ne bima kasabat aydikum sababi abin da hannunku na aikata ayar qur'ani ce gwamnan zamfara wai sai aka zama wani shedani to ka sai vaccination to an ce ma vaccination shi ka maganin sankarau ba yahudin banza vaccination shi ka maganin sankarau alloba mun karanto hadisin aisha hadisi ne sahihi mun karanto cikin bukhari mun yi cikin muslim mun yi cikin riyadu salim mun yi manasubobi da yawa aisha ta ce na tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam game da alloba manzon allah ya ce azaba ce allah ke aikuwa ga wanda yake so kun fahimta ashe wa ke aiko alloba allah tabaraka wa ta'ala sannan daga cikin abin da Allah ke sa Allah ya aiko alloba sababi ya sabon Allah da suka yi sannan in ta zo kuma ita ko ba tana tsayawa ne ga masu sabon Allah ba kawai ba har wayan ba su saba ba inda ta riga ta zo kamar yadda Allah ya ce wata kufi na tallatu siban nan ladina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wadda in ta zo ba tana samu wa'anda na saba ma Allah kawai daga cikin ku ba shi yasa yake wajibi a tahi tsaye ga wa'azi wa'anda ba su saɓon Allah ya zan wajibi su tayi suwa masu saɓon Allah wa'azi saboda me don kasu dago mana tsuliyar dodo to ga nan kuma sun dago yanzu waɗannan bala'o'i jama'a na tsadar abinci sannan da rashin kuɗi da idon kai yau ba ko ko ganin kuɗi da idon ka ba kai in dai ba irin mu ba misali da yawan mutane yau ko da idon su ba su ganin kuɗi ko? So, sannan in sun ka taho kuma ba su da albarka ɗan abin da ka saba saye da su yanzu iyaka su sai ɗaya bisa uku na shi sannan ga bala'o'i jama'a ciwar wata ciwar wata wanda ke bi abin da ya ci yau ɗiya ne sun kamu da rashin lafiya to abinci zai sauwa ko magani zai sayi ga ciwar wata sannan ga bala'o'i jama'a na mace-mace mutuwa kana zarta da mutum kawai sai abu goma a ce ya mutu yanzu mun karbar shi a ce wallahi ya mutu kuma shi kenan ya mutu ba bala'i ba ne sannan ga bala'in gobara jama'a nan a yi gobara can a yi gobara yau garin su kowa ana gobara ko ina kuma ba guda ba ga gari kowane gari yau ba gobara guda aka yi ba abu ya zama mana alloba tsakaninku da Allah waɗannan ba bala'o'i ba ne? To, mi ke kawo bala'i in ba saɓon Allah ba? Don haka lokaci ya yi da ya kamata mu haka muƙiya mullaili jama'a. Wanga hali da muke ciki, yau in bancin wanda a cikin kabari ban san wanda a iya shi ɗan Najeriya zama cikin halin ƙaƙanika ba. Don haka mu tuba jama'a mu tahi tsaye mu tuba sannan mu tahi tsaye ga yin faɗa. Shi yasa mallan siraji limamin tanki Allah ya saka mishi da alkhairi. Mallan Sirajo, limamin tanki, kun ji hudu ce ta shekaran jiya ko? Allah ka sa ya maimaita ta gobe wace rana. Oshin jiya an kai juma'a ko? Ya kamata a ce jiya ya sake mai jiya ita yayi don ba nan ne juma'a ba. Kamata a ce ya sake maimaita ta jiya. Don wannan hudu ba sau guda ya kamata a ce an yi ta ba. Game da halin da mutane suke ciki na sabon Allah jama'a da bala'o'in da na kewaye jama'a. ya kamata a yi ta maimaita ta wanda bai jiya bai jiya abu na farkon da ya fara kawa shi ne lewaɗi nice to alhamdulillahi don haka tun su belle ya bana yi haƙannan mu sun taso to yanzu mun ban mallamai matasa matasan mallamai mu yanzu bari mu yi ga wata kaji liman siraji shekaran jiya nan tanki wancan sati ya ce liwaɗi jama'a liwaɗi ga yanan ya zan ruwan dare cikin garin sakwato ita ce nika haɗi a ce bello yabo ya ɓata sunan gari allah shi zama mutane sakwato ga bello yabo to ga ta namar da siraji shekaran jiya ya faɗi ya ce liwaɗi ya faɗi ko bai faɗi ba ina da ina da kasa nasa an gwarzo min kasa ɗaya an kawo mini ta yi sosai na ji daɗi da na ji hudu ban nan ya ce lawaɗi eh ya ce yana da aboki to shi abokin yana da ƙauna mijin ƙaunan nan ta baya yake neman ta kaga lawaɗin mata kenan ko ta baya yake neman mata tai ta zo ita matar ta koka ma wanta wanda yake abokin shi malam sirajo ne sai wanta ya dauke ta an ka ce kotu da nan a zo alkali ya raba aure alkali ya ce mu waɗannan cases na bidan mata mutum ya bidan mata ce ta dabba ya ta kawo sun zan dare common gare mu wani gari sakkwato ba in ji bello ya bi makareci ba in ji mallar sarajo tun da kasa abinda an ka aje ko shedan bai kare bello ya duk abinda bello ya bai faɗi ƙarya ce ba ka an ka ce ba Allah ya sa ka ya san min dinwa to yanzu masu gaskiya sun fara faɗi ko? to su gaskiya sun fara faɗi ya ce limamin juma'a cikin garin sokoto an kama limamin juma'a cikin masallaci yana liwaɗi da yaro ya faɗi ko bai faɗi ba inda nina ce ka gani yana mutane ƙazai yana mutane ƙazai to yanzu waɗanda ba su ƙazai sun fara magana don haka mu mun kama bakin mu ya ce hakan ga maɗigo dama da liwaɗi da maɗigo tare suke inda duk maza sun ka hita batun matan sun hakoma ga yara matasa su kuma mata tun da Allah ya halicce su da shawa dole su bidi mata ƴan uwansu haka ma digo yace abin ga JSS din da yake karantarwa sai an hakan wasu ƴan yara ba su ko girma kwarai ba suna rungumar juna ƴan mata shine vice principal din makarantar ya kire shi matsayinsa na mallami mallan ga bala'in da muke ji yace to wallahi nan ma ta boko ce makarantar mu ta islamiyya yara sun ka kawo mana ƙara cewa uwarsu ma digo ta kai uwarsu ma digo ta kai yara sun ka kawo ƙara makarantar islamiyya cewa uwarsu ma digo take yi abu ya ɓaci don haka ina tambayar ku suwa sun ka watsa mana wannan lewaɗin 'yan siyasa ko faɗi wace riba kun ka ci ga siyasar ko wace riba kun ka ci ga siyasa ƴan siyasa na watsa dama dai ana liwaɗi milinki milinkin ko wutar liwaɗi na ci milinki milinkin amma za ku wasu ƴan siyasa suna buɗa in ka ga darakta an yi kwanan gida da shi in ka ga sakataren local government an yi kwanan gida da shi in ka ga ɗan majalisa an yi kwanan gida da shi in ka ga duk wata kujera ba a baka sai a ka zo wurin kwanan gida kai kuma an yi kwanan gida da kai an baka mukami kai ko duk wanda ya zo bi dan alharma gare ka kai ko kana mai alharma don Allah kana yi don Allah tunda kai ba don Allah an kai ba kun ji yadda an kai al'umma sun lalace don haka yawa sakkwato a ce a ce kan a ce baka liwadi shi addaban mamaki ba a ce kana liwadi ba yanzu kan tun makaryata suna faɗi an kai ga masu gaskiya sun fara faɗi ko da dama ita al'adar gaskiya haka take duk yadda an kai abin ga murƙusar ta sai Allah ya bayyana da ita ai sai Allah ya isan ma mutane ga dalle yabo dalle yabo ya bata sunan gari wai ba wasu ka ɗaukar yare irin yau yau wace rana yau asibi ko to irin jiya juma'a suka ɗaukar yare da motoci wasu su ta kano royal tropicana wasu su ta daba hotel kaduna wasu ta abuja kuma ana ganin su mutanen sakkwato ne diba diba ga lambar sakkwato nan ya zo da yaro sun shige hotel sun shige kuma yaron nan ba ɗansa ba ne fa wai ba suna ɓata sunan mutanen sakkwato belle ya da ke cewa a ji tsoron allah a bari wani ɓata sunan mutanen sakkwato tun daban da gata Allah ka ƙara ɓata sunan mutane sakuta in dai waɗin a ballewa ɗi shi a ɓata sunan Allah ƙara ɓata shi. To ga inda ko haka in ba ka yi ɗanka na yi. Ko da haka a hama wani shege ya lalata ma ɗa ka yi baƙin ciki wasu baƙin cikin abin da an kawa ɗaya shi asabi biyan mutuwarsu. Kana makwabtaka da mugun mutum ya lalata ko da haka a hama ya lalata in dai kashe shi kai ya dai baka dai dai bi takaici ba wannan dai ya lalace. Shi ko mi zai yi shi ko ce ya lalata karnainai kaga gidanka gaba ɗaya ya lalace saboda wajen kwaɗe kai na wai an yi ma darakta ɗan daraktan uwa Allah shi ɗebe Allah shi ɗebe ma darakta inda sai ai liwaɗi da kai aka yi ma darakta albarka don haka yanzu kuna ga wani hannu ga liwaɗi wutar liwaɗi nan tana ci sannan da wutar shaye-shaye da liwaɗi da shaye-shaye su an manyan matsalolin sakkwato yau in kaga yau in ka wutar da ta dan fara kwantawa ko waɗanda da daure mata gindi sun jaye yanzu shaye shaye shi ko giya in kaga an baka babban matsayi dan giya dan giya hakirkakken dan giya irin dan giya gada in ya shaye kwana uku hudu bai fito garka ba ta gani irin mu da ba mu shan komi kaga sai ai nesa da nesa fasuhukan fasuhukan to kuna ga wani hal me za ku ce ma Allah ku da na daure ma yan giya yan lawadi gindi me za ku ce ma Allah in mun ka zo gobe kiyama to kun ga bala'in da kun ka jawo mana ga kasa ga alloba nan ta rashin lafiya alloba ta talauci alloba ta tsadar kayan masaruhi alloba ta gobara alloba ta komi alloba ta mutuwa alloba ta tashin hankali yau nan da can tsoron haka ya tafiya saboda mi kana cikin ta ɗaya ka gitta masa ke a ce hito da cikin motar gashi hau mashin gashi nan ne yanga sai an kawo miliyan goma wa misali a ce sai an kawo miliyan goma kaga abin ya zama bala'i to in ba iri na buwa ka zanna cikin gida Allah ya ci sai kaga dole ka fita neman abinci ko to ka fita neman abinci kuma su katta sun dauke ka sun abbu goma iyalin kawai a ce sai an kawo miliyan goma ko a kashe ka to ciwon rai bai zan goma da goma ba don haka ta tsaye a tuban ma Allah in don banna an yi amma a tuban ma Allah muna roƙon Allah shi gafarta muna kuma muna muna tawassuli da sunayenka kyawawa ya Allah Allah ka jaye mana waɗannan bala'o'in da muke tare da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik